الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa barkanmu da sake haɗuwa a darasi da muke gabatarwa na tauje ilmin qira'at al-mutawatira wa shadda wa alaqatuhu bil ulum al-lughawiyyah wa ash-shar'iyyah ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na 116 muna cikin suratu wato al-ahzab kenan za mu tashi bayanin mu zai fara ne wato a aya ta 114 aya ta 14 nake son na ce a shafi na 419 to wanda kuma bayanin mu ba zai yi ba dole sai mun koma wato baya kaɗan mun ɗauko daga can insha Allah ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomu da mu da ku gaba daya to dole ma sai mun dan koma aya ta tara kenan inda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu fkuru ni'matallahi alaikum ya ku wadanda kuka yi imani ku ji ku ji ku tuna ni'imar Allah a gare ku ko akan ku id ja'atkum junudun lokacin da wata runduna ta zo muku a yakin ahzab ana kiran shi ghazwatul ahzab kuma an kiran shi ghazwatul khandaq an kira shi ghazwatul khandaq saboda sai da aka yi rabi aka kewaye madina an kira shi ghazwatul ahzab saboda runduna runduna ne sun ka taru su zo su hallaka musulmai a madina shi musu zama guda wuta ta mutu murhu Allah ce to fa arsalna alaihim rihan munka turo musu iska wa junudan da wata runduna ta musamman lam taro hawa da ku ganta ba wa kana Allahu bima ta'maluna basira Allah ya kasance game da abin da kuke aikatawa ku mu'minnai tunda ya ce ya ayyu hallazi da amanu ko ku ya ce lam tarauha kaga bima ta'maluna imamu abu amr ibn al-ala al-basri ya karanta wa kana allah bima ya'maluna basira dan ya ce iz ja'atkum junudun to iz ja'ukum lokacin da sun ka zo muku min fawqikum ta saman ku wa min asfali minkum da ta kasa ko ina wa iz zaghatil absar allah ce lokacin da idanu suka mi zaga shine karkata an gari ko kenan idanu suka karkata to waɗansu malamai kuma sun fassara zagatil absar wato idanu suka fito wa balagatil qulubul hanajir zukata suka zo ga hanjara asirin hanjara shine kana iya cewa koshi ma'ana saboda bugawar da suke yi in sun ka kace kamar sun kai ga makoshi Allah ce to wata zunnuna billahi zununa an gane ku kuna ma Allah zato daban-daban na ana ƙara alif asalin wannan alif ana a larabce zununu za a cewa zununa amma sai an ka ce zununa an ka ƙara mai alif ina fata an fahimta yawwa duk da yake abu amr ibn al'ala al-basri da yaqub al-hadrami al-basri sun zammi al-basriyani da imamu hamza su sun karanta wata zunnuna billahi zunun ba tare da alif ba ba sani kuma fahimta ba yawwa shi kuma ibn kathir al-makki da kuma imamu hafs rawi na asim al-kufi da imamu kisa'i al-kufi da khalaf sun karanta wata zunnuna billahi zununa idan za su tsaya amma idan za su wuce za su shafe ta wata zunnuna billahi zununa hunalika btuliyal mu'minuna an gane ko yawwa to su kuma imamu nafi al-madani da abu ja'far al-madani sun zammi al-madani yani da ibnu amir ad-dimashqi da shu'ba rawi na wato asim al-kufi su kuma sun karanta wata zunnuna billahi zununa ko za su tsaya ko za su wuce suna tabbatar da alif shine ake kira waqfan wa waslan ko da za su wuce ko da za su tsaya da wannan ne malamai na lugha sun kace masdar ana masa jami'i malaman basar sun tace shi masdar ba a yi mishi jami'i malaman kufa sun kace ana yi mishi jami'i to zance mafi inganci ana masa jami'i tun daga qur'ani nan ya ce ta zunnuna billahi zununa shi ko jami'i ne na azzan zanna yazunnu zannan kuma malaman kufa an ɗauki ra'ayinsu saboda wani lokaci masdar ke ana da buƙatar jami'in shi saboda ya zan nau'i nau'i kaga alima ya alamu ilman sai a ce al'ulumu saboda ilmin muka ba ilimi guda bane ba sani kun fahimta ba to Allah ce hunalika butuliyal mu'minuna hunalika a can wancan wurin ubtuliyal mu'minuna an jarrabi mu'minai wa zulzilu Allah ce an girgiza su zilzalan shadida girgiza mai ƙarfi to duk abin da kuka ji Allah ce yana da ƙarfi kasan yayi ƙarfi Allah ce to wa idh yaqulu al munafiquna lokacin da munafikai suke cewa walladina fi qulubihim maradun ko ka ce waɗanda cikin zukatansu akwai rashin lafiya ko ko su dai munafikan an gane ko sai da mantuwa wukin sifar su ta an ka hankalta mata bambanta wallazina fi qulubihim maradun sun ka ce ma wa adana Allahu wa rasuluhu Allah bai musu alƙalin komi ba da manzon shi illa gurura sai mi sai ruɗi bayan Allah ya ce kataba Allahu la aghribanna ana wa rusuli sun ka ce gurura na Allah ce wa iz qalat ta'ifatun minhum lokacin da wata jama'a daga cikin suke cewa ya ahla yasriba ya ku mutanen yasrib yasrib tsohon suna ne na madina wasu malamai sun ce ana iya itlaqin shi yanzu sun ka ce a'a tunda manzo ya hana ko a ɗauke shi karahiya ko a ɗauke shi haramun kinan sunan ta madina ko tsaiba da sauransu don wani malami ya yi littafi sunayen makka da sunayen madina kariba cikin al-ahadithul muskila al-warida fi wato tafsir al-qur'an al-karim a safhata 402 zuwa safhata 406 don kaga mas'ala din ba sunayen ba to wa in qala ta'ifatu minhum lokacin da jama'a take cewa daga cikin su ya ahla yathriba ya ku mutanen yathriba kenan ya ku mutanen Madina nan labari ne Allah yake bayarwa ba dan saboda ana nuna a cigaba da faɗin haka ba kamar da su malaman sun kace la muqama lakum an gane ko Imam Hafs wanda rawi ne na Asim ya karanta la muqama daga aqama yuqimuni sai an kace muqam ana ramba sauran qurra kuma sun karanta la maqama lakum sun yi mamimin fatha to ya an ce la maqama daga fi'ili sulasi ne malamin su bahu qama yaqum sai da mutu kenan nan babu wurin tsayuwa to shi maqam bayan nan wurin tsayuwa ake nufi yana da ma'ana uku wurin tsayuwa lokacin tsayuwa ko kuma tsayuwar kanta ya zama masdar ne an gane ko to shi imamu hafs ya karanta la muqama lakum fi'ili ne ruba'i ya dauka harfi hudu to kiran kuma sai da muntomi ma'ana hudu zai dauka kaga yana daukan la muqama na asalin la muqama babu wurin tsayuwa ko la muqama babu tsayuwa gare ko anan kiran sai da masdar mini to kuma yana daukan ismul makan yana ya daukan ismul makan zaman wurin tsayuwa shine ismul makan lokacin tsayuwa shine ismul zaman kuma tsayuwar kanta shine masdarul mini sannan abu na hudu yana daukan ismul maf'ul wanda an ka tsayar mun gane ko kenan ma'ana hudu yake dauka amma sai ajibi wanda take dacewa da siyaki sai a kawo ta bayan haka kuma yanzu in mun ce la muqama lakum babu wurin tsayuwa gare ku to tunda an kore shi kina an kore ni lokacin tsayuwa kuma an kore ni tsayuwar kanta mun gane ko in kuma an tabbatar sai ka iska tare suke zuwa almuhimu sun kace babu rantsuwa gare ku farje in ku koma wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabiyya wata jama'a daga cikin suna neman izinin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabiyya imamu rafi ya karanta annabiyya ko mun sha fadar bambanci tsakanin su ko mu ce duka ɗaya ne wasu sun kace duka ɗaya ne wasu sun kace akwai bambanci suna cewa yaquluna Allah ce suna cewa inna buyutana awratun ko haka ba yawwa inna buyutana auratun suna cewa gidanmu al'aura ne ma'ana gidanmu bai da mai tsaro kamar kwararre yake malam misbahu warsh rawi na nafi' da hafs rawi na asim al-kufi da kuma abu amr ibn al-ala al-basri da abu da sun karanta buyutana sauran sun karanta biyutana duk da gidan da jin ake nufi sun kace gidajen mu auratun a kware suke ba su da mai tsaro Allah ya ce wa ma hiya bi aura gidan su ba tsaro ne abba su da ba in yuriduna illa firara malam misbahu ba komai suke bukata ba inji Allah illa su baza da gudu su- su gudu dama in wuya ta taho nan da aka gane mai gaskiya an gane ko Allah ya ce to walau dukhilat alaihim da an shiga musu min aqtariha na sassan Madina an gane ko ko sassan gidajen nasu thumma su'ilul fitnata sai an ka tambaye su fitina nan ba fitina ba tashin hankali akan idan fit- tashin hankali har ya riga ya zo na ana nufin a'a shirka an kaso musu da kafirci Allah ya ce to la atauha da sun zo ma wannan shirka din an gane ko yawwa imamu nafi al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zami al-madani yani da imamu ibn kasir yawwa al-makki sun karanta la'atauha da sun zo mashirka kinan la ja'uha la'atauha kuma shi ma da sun zo mata ban sani kuma fahimta ba to idan muka duba a cikin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an a safha ta 230 suke cewa ƙira'a ta la'atauha al'i'ata'u ne shi ne bayarwa an gane ko to za a yi taujihinta sun masu ilul fitnata an ka tambaye su to la'atauha da sun bada ta ma'ana da sun yarda sun yi shi ko la'atauha da sun aikata ta ina fata an fahimci ni yawwa to nan kamar an nuna aikin shirkan bada shi za su yi kenan ma'ana da za su yarda a ci gaba da banda to aya ta gaba da akwai tujihar qira'at a cikin ta aya ce ta 20 kenan inda Allah ya ce yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu suna sa wasu tsammanin taron kungiyar ciya na kahirai wanda ya taru lam yadhhabu ba su wace ba sun kasance inda sun kai an gane ko imamu nafi' da ibnu kathir da abu amr da imamu al-kisa'i sun karanta yahsibuna daga hasiba ya hasabu ne an gane ko Eh, babu bambancin kira'a da wanda sun karanta ya hasabu da ya hasibuna Allah ce to wa in ya'til ahzab da dai a ce waɗannan kungiyoyin za su zo ya waddu da sun so law annahum baduna fil a'rabi sun tahi cikin ƙauyuka baduna sun bayyana kenan a ƙauyuka yas'aluna an anba'ikum suna tambayar labarin kaga an ka kwashe ana na ana tambaya dama haka makin shi ke kullun jiran shi kai in ka shiga wani abu hijiya in sana'a ta kaka yi tambaya wai kakana harkar nan ta wani tana da tana ci gaba in karatu na kake sai tambaya wai kaka karatun nan na wani ana na ana yi in wani abu kaka yi dai shi dai tambaya da kaka yi shi jiya in ya ji hasara shi ji daɗi in ya ji an ci abin yana ci gaba kuma iski ya mai mai Allah ce walau kanu fikum da sun kasance tare da ku ma qatalu illa qalila da ba su yaki ba ba ma qatalu bane ma qatalu ne ai hatar akwai alif ma qatalu illa qalila da ba su yaki ba sai yaki dan kadan dan madaduna da ba ba su da niyya shi yasa Allah ce walau aradul khuruj la a'addu lahu udda sai Allah ce laqad kana lakum lalle tabbata ya kasance gare ku fi rasulillahi a cikin sha'anin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasana imamu nafi eh, imamu asim al-kufi ya karanta uswatun hasana sauran qura sun karanta iswatun hasana duk mu arsu daya abin koyi mai kyau liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ga wanda ya kasance yarjullaha yana tsammani ma'ana ya yarda cewa zai haɗu da Allah wal yawmal akhir kuma ya yarda da ranar ƙarshe wa zakara Allah kafiran ya ambaci Allah ambato mai yawa an gane ko shi yasa wadansu malaman sun ce uswa shine abin koyi za a ce wato i'tasabihi yayi koyi da shi ba a cewa ta'assabihi domin ta'assa yana nuna kamar bakin ciki na daga al'asani kuma yanzu larabcin da ake aiki da shi kenan ba sani ko mun fahimta ba yawwa waɗansu kuma sun ka ce a ta asadin e ita sali an ka ɗauki alhamza da annan farko an ka kai ta can wannan wuri an kai kalbul makani don ka ji wannan larabci kakka ta wata rana ka irin wannan larabci ya zama to abin da to ayar da akwai tawjihul qira'at a cikinta ita ce aya ta 20 da wato shida wadda da yake da ita ko ba ta fassaruwa dole sai an koma ayoyi na gaba تجيبة القراءات وأثرها في التفسير والأحكام وجاء آية 23 أكوي توجيه ال وقراءات أما كما آية 22 سيمو هذا هزوا آية وتو تتلاتين ina ganin da da da biyar kenan duka a haɗu su mallumi su Allah ce wannan mara al-mu'minuna al-ahzaba lokacin da mu'minnai sun kaga al-ahzab ko aya wanda muka karanta ta 21 kadiba cikin al-qira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam a safha ta 929 Allah ce walan mara almu'minuna al-ahzaba lokacin da mu'minai sun kaga kungiyoyi na kafirai sun taru qalu sun kace hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wannan shine alƙawalin da Allah ya muna da manzon shi wa sadaqa Allahu wa rasuluhu Allah yayi gaskiya manzon shi yayi gaskiya wa ma zadahum illa imanan wa taslima bai kara musu komai ba sai imani da mika wuya saboda imanin su Allah ce to minal mu'mini daga cikin mu'minai rijalun akwai mazaje sadaqu ma ahadullah alaihi sun gaskata ma Allah abinda sun kai alƙawari fa minhum daga cikin su man qada nahmahu akwai wanda bukatar shi ta biya ma'ana an kashe shi kenan ya mutu ya yi shahada wa minhum man yantazir akwai wanda kenan yana jira Allah ce duk da haka mubaddalu ta badila ba su canza ba canzawa to me yasa Allah ya kaddara yaki an kashe wadansu li yajzi Allahu as-sadiqina bi sidqihim Allah ya sakan kama masu gaskiya da gaskiyarsu an gane ko wa yu'adhibul munafiqina kuma Allah ya azabtar da munafikai in sha'a in Allah ya so au ya tuba alaihim ko ko ya gafarta musu ko ba kadan bane inna Allah kana ghafurur rahima Allah ya kasance inji malaman zuri sun kace walam yazal bai gushi ba ghafuran mai gafara ne rahiman mai jinkai Allah ce to waraddallahu alladhina kafaru bi ghaizihim Allah ya mai da kafirai bi ghaizihim da hushin su lam yanalu khairan bu samu alkhairi ba an gane ko yawa wa kafa Allahu almu'minina alqital Allah ya isar mu mu'minai da yakin da suka yi wa kana Allahu qawiyyan aziza Allah ya kasance qawiyyan mai karfi azizan mabuwayi azza azizan daga azza ya azzu ko azza ya izzu ko azza ya uzzu duk yana dauka malamin su babu an gane ko to sai Allah subhanahu wataala ce wa anzala alladhina zaharuhum Allah ne ya saukar da waɗanda sun ka taimaki kafirai min ahlil kitabin daga cikin ahlil kitabin munafikan yahudawa da an madina gashi an yi alƙawari abinda ake kira wasiqatul ahad cewa kowa ya zama akan addinin shi da su yahudawa da su musulmi amma an gane ko in an ka kama madina hari to a taro a kare ta saboda waɗanda sun ka kawo hari ba za su bar mu'mine ba za su bar kafirai ba ba za su bar ahlul kitabi ba amma da sun ka ji za a yaki kawai sai sun ka canza shawara an gane ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo din sahabbai daga ciki ko da sun ka zo sun ka binciko dama ya ce musu su tafi su gano yadda yahudawa suke in sun canza alkawari kasu yi sake su faɗa ma mutane saboda kaga an ƙara samun rubu su yi wata ishara sai sun kazo sun kace abdulun wa ƙara abdulun da ainun da zarun da lamun wa ƙara in an ce abdulun wa ƙara asalin kalma ta abdulu ta nuhin abin da ya ciji shi sa ake kira al-mu'adila ta matsala mai matsala kuma al-abdulu kamar naman damtsi ko naman jiki wanda ya tsandani an gane ko wa ƙaratun da ƙara ƙara kuma shine kamar a ce wato kwalba ma'ana dai kamar ka haɗa kwalba da duki tas ni za su yi roshe wato kamar haka na azurin wa ƙara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Yahudawa sun canza alƙawari to shi yasa sai Allah ya ce to wa anzalal lazina Allah ne da kanshi ya saukar da waɗanda zaharuhum sun ka taimaki mushrikai min ahlil kitabi na daga cikin ahlil kitabi min sayasihim daga sayasihim wato kana iya cewa gidaddajin su waɗanda sun kai biranen su kenan manya-manya katan gidan sun kai Allah ce to wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba Allah ya jefa tsoro malamin sabahu a cikin zukatansu ar-ru'ba ra'un tana da wato ayn wato ra'un aynun tana da wato abin nan sukuni an gane ko yawwa to idan muka duba Imam Ibn Amir ad-Dimashqi da imam al-kisa'i al-kufi da imam abu ja'far al-madani da imam yaqub al-hadrami al-basri sun karanta wa qadhafa fi qulubihim an gane ko fi qulubihim abin nan wa qadhafa fi qulubihim ru'ub ru'ub sun yi ma'ailun gamba sauran sun karanta ar-ru'b sun yi ma'ailun mi sukuni to wannan bai canza ma'ana Allah ya jeho tsoro cikin zukatansu fariƙan taktuluna wata jama'a kuna kashe suna ahlu kitabi wa ta'siruna fariqa kuna daure wata jama'a Allah ce to wa awrasakum Allah ya gadar muku ardahum gidaddajin su kasar su wa diyarahum da gidaddajin su asalin diyar diwani jam'i na addaru asalin alif kin shuwawunci wa amwalahum kuma Allah ya gadar da ku dukiyoyin su wa ardan lam tatauha da wata kasa wadda baku taka ta ba sun kace na alƙawli na Allah ya musu na kasar Khaibar an gane ko tunda mustake ta bakilan ba madina bane kadi ba cikin tafsirin ibnu jarir at-tabari wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira Allah ya kasance mai iko akan komai anan akwai wasu abubuwa da zamu duka guda biyu daga nan sai mu wuce na farko wannan ya nuna tsoro babban makami na da Allah jiya musu tsoro sai an kai shi sai an ka kare da su shi yasa turawa yanzu babban makamin da suke aiki da shi shine jefa mana tsoro fina-finan da suke yi da labaran da suke bamu kullum cikin tsoro suka samu saboda mi saboda mu zamanto bamu da bamu da katabus an gare ku yanzu fina-finai na America sai kaga an tura mutum guda na America ya tada kasa guda gaba daya an gane ko to mallam misrahu yanzu kasa wadda addarun dunoni a ce katon kaddara guda ya je da makamai ya tada wannan kasar hai ma wai banda ma ya yaki kasar ya kare da ita mm wai har da yan fursunan yaki da aka kama na kasar su shi kadai kuma yin yaki ya fito ya hiddo su mallam misrahu ai ta halbin mutumin ga kuma shi ke mutuwa haba jama'a to wannan makami na waɗanda in soja sojojin suna ga wuri kabbara guda tana wace soja dubu nasu a Allah ce ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkuru Allah kaseeran da kun ce Allahu akbar eh baka ji babban sojan kasar Rasha ba lokacin da an kai yakin Afghanistan wai aka tambaye shi mina da ma yake ba shi tsoro a cikin yakin da sun kai Afghanistan ya hiddu su ya ce in lokacin sallar asuba ya yi akwai wani abu da aka hudu Allahu akbar ya ce wannan abin ta da musu da hankali to shi kenan ku sai ku zama da kawai shi kenan a ce mutum guda ya yake ku to wannan qur'ani kaga ya faɗi wannan wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b shi yasa komi girman makami in dai wanda zai rika shi bai da zuciyar yaki aikin banza an kai mun gane wannan da kyau abu na biyu malam misbahu wannan ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kori ya kori yahudawa sai sun ka ce to kai kajiya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kori yahudu daga madina amma mutanen makka da yaje ci su da yaki sai ce mata zun nuna an nifa irin biku ni kuke zaton zan yi da ku sun ka ce akun kari ibnu akhin kari ai kai dan uwa ne mai girma ko dan dan uwa mai girma sai ce idza habu fa antum mutlaqa ko tahi kun zo saka ku kenan wai saboda yan uwan shi na laraba bai kashe su ba amma madina sai kori yahudawa ana ganewa to irin waɗanda abubuwa duk suna amfani da su raddin da za a yi musu su yahudawa warware alkawali suka yi su mutanen baka sun yarda sun miƙa wuya wanda ya miƙa wuya wani abu za a yi mai in mutum ya ce ya yi saran da akwai bayani to su ko yahudawa suna nan ba su ce sun shiga musulunci ko suna nan suna musulunci zagon ƙasa shi yasa an ka kore su kuma har yanzu ba su bar yi ma musulunci zagon ƙasa ba an gane ko don kusan yadda ake musu raddi muna iya barin wannan bakin bakin wannan don saboda abubuwan suna da yawa mun gane ko? to ayoyin da za mu shiga na gaba daga aya ta 28 har zuwa aya ta 35 su ma suna bukatar bayani an gane ko? Allah ce ya ayyuhan nabiyyu ko ya ayyuhan nabiyyu mun sha bayanin ko sun ce duk ɗaya ne ko sun ce akwai bambancin fassara tsakanin su ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam kira ne na girmamawa Allah bai kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad babu cikin Qur'ani sai dai ibadar sunan shi cikin labari amma sauran annaba ana kiran su ya Musa inni ana Allah rabbul alamin ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi qul li azwajika ga matanka in kuntunna turidna al hayata ad-dunya in kun kasance kun zabi rayuwar duniya wa zinata hada kawarta to fata alaina ku zo ibnu ashur yace asalin ta'ali daga sama ne a ce kayo ƙasa an gane ko daga baya sai an kai amfani da ita kira zuwa ko da kace ka zo ne fa ta'alaina ku zo umatti'kunna in ba ku tamattu'i in jiyar da ku dadi wa usarrihkunna in sake ku sarahan jamilan saki mai kyau wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu amma in kun zabi Allah da manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa daral akhirata da kuma gidan lahira to fa inna Allah adda lil muhsinati minkunna ajran azima Allah ya yi tattali ga masu kyauta daga cinku lada mai girma an gane ko wannan kadiba cikin littafin al-bahrul muhit na abu hayyan tauhidi kuma kadiba cikin nuzamud durar fi fi tanasub min al-ayati was suwar an gane ko kaga bayanai da suke da alaka da waɗannan ayoyin saboda kamar bayan yaƙi ne mata sun kaga matan manzo sallallahu alaihi wasallam sun ga an samu ganima sun kace su ma suna son a gyara musu ɗakunan su a ba su kaza su yi ado kaza kaza kaza kaza to ka san son duniya in yi mutum yawa zai kaɗa cikin matsala gidajen annabawa misali shi yasa da malami da ɗan malami da matan malami da ƴan uwan malami misali ne al'umma idan sun kai wani kuskure ko makaruhi sun ka aikata to ya yi haram dubu na jahili musibar cikin al'umma an gane ko to sai Allah ce ya nisa annabi ya kuma ta annabi man ya atimin kunna bi fahishatin mubayyinatin duk wanda ta zo da alfasha bayyananna an gane ko to idan muka duba mubayyinatin kin nan Imam Ibn Kathir al-Makki da Imam Shu'ba rawi na asim sun karanta mubayyanatan kenan alfasha mubayyinatin wanda ta bayyana mubayyinatin kuma ismul mubayyana ismul maf'ul ne mubayyina kuma ismul fa'il ne kenan wanda ta zo da alfasha mubayyinatin wanda take bayyana ta canza daga halinta wanda ya dace ta zauna a kan shi to sai Allah ce yudha'af lahal azabu bi'fain za a lillinka mata azaba ninkin ba ninkin imamu ibnu kathir al-makki da imamu ibnu amir ad-dimashqi sun karanta wato nudha'if lahal azabu za mu lillinka mata azaba kiran kaga an kawo fa'idi imamu abu amr ibn al-ala al-basri da yaqub al-hadrami al-basri sun zami al-basriyani da imamu abu ja'far al-madani sun karanta an gane ko yuta'af lahal azabu dhaifain an gane ko daga da'afa yudha'ifu sai dai shi wancan na qira'a ta ibnu kathir da ibnu amir an danganta fi'ilin zuwa ga Allah bi nuri ta'zim shi ko yudha'af an bin an gina fi'ilin mabniyun lil maf'ul idza alillum ka mata azaba sauran kuma sun karanta yudha'af daga da'afa yudha'ifu mudha'afatan shi ma mabniyun lil maf'ul idza alillum ka mata azaba to nan nudha'if ya nuna wanda zai yi kenan qira'a ta nudha'if ta fassara yudha'af da yudha'af sai dai waccan nudha'if da yudha'if da yudha'af shi yudha'if da nudha'if daga da'afa yudha'ifu tad'ifan shi ko yudha'af daga da'afa yudha'ifu mudha'afatan to ko ka ce duk ma'anar su daya ko ka ce a'a nudha'if da yudha'af ta hi karhin ma'ana dan da'afa wallan misbahu ai ya hi karhin kuɗi ko kaga kenan za a lillimka mata azaba wadda take mummuna wa kana zalika ala Allah yasira wannan abu ne mai sauki ga Allah kadiba cikin alqira'at wa asaruha fi tafsir wal ahkam safha ta 843 mun gane ko to ɗan shi a sai su fake da wannan aya nan sharadi na Allah kawo man ya'ti min kulli fahishatin mubayyinatin ko mubayyana ai wanda ta zo da alfashi an kace in ta zo da alfashi to ai ba ta zo da ita dan an ce in kai kaza zan yi ma kaza ai ba bai yi ka aikata eh Allah ce to wa man yaqnutu min kunna lillahi duk wanda ta yi da'a ga Allah kanata yaqnutu yayi da'a wa rasulihi ta yi da'a ga manzo wa ta'mal salihan ta aikata aiki nagari an gane ko to Allah ce nu'tiha ajraha marratayn mu su Allah za mu bata nuru ta'zimi ce ladar ta marratayn tunda babba in ya taka doka ku ya zulubin shi ya yi girma kamar yanzu juju ko dan sanda ko abin nan lauya ko alkalin kotu in sun ka taka doka laifin su ai ya hina mutumin gama gari tun da shi bai san dokan ba to kenan babban dan babban gida in ya taka doka abin nashi ya yi girma mun gane ko to kenan kuma in sun kabi suka yi aiki to kuma sai su samu daraja to shi yasa Allah ce nu'ti ha ajraha marratayn za mu ba ta ladarta ninki biyu in ka diba cikin hadisin Bukhari akwai salasatun abin nan lahum ajrani kadiba cikin sahihul bukhari kaga su ma waɗanda suka samu lada guda biyu daga cikin su akwai rajulun min ahli kitab wanda ya imani kafin manzo Allah sallallahu alaihi kuma da manzo Allah sallallahu alaihi ya bi shi da sauransu ala ayyati hal dai dibo wala misbahu eh imam hamza da imam al-kisai da imam khalaf waɗanda duk kufiyuna ne sun karanta wa man yaqnutu min kunna lillahi wa rasulihi wa ya'mal salihan in an ce wa ya'mal salihan ya aikata aiki na gari to ai wa ya'mal namiji na to saboda an hankalta man man an kace ita ko man tana iya dokan namiji tana iya dokan mace tana dokan namiji daya ko namiji biyu ko mace ɗaya ko mace biyu ko mazaje masu yawa ko mata masu yawa shi yasa sai an ka hankalta man lafazin man an gane ko lafazin shi a matsayin muzakkar yake sai an ka ce wa ya'mal salihan ya aikata aiki na gari amma na nufin ta aikata aiki na gari shi ko da aka ce wata amal salihan saboda an hankalta ma min kunna an kace zamiri ne na mata a qira'ata hamza da kisa'i da khalaf wa ya'mal a qira'ata jamu wata amal salihan ta aikata aiki na gari nu'tiha za mu bata a qira'ata hamza da kisa'i da khalaf yu'tiha Allah zai bata an gane ko to nan yu'tiha uslubul ghaibi ne Allah zai bata dama an ce min kunna lillahi wa rasulihi nu'tiha an gane ko za mu ba ta an hankalta mu mi an hankalta mu can farkon magana an ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika an gane ko ga ya ma matan ka kiran nan sako ne wanda an ka ce a isar zuwa gare su kiran nan Allah yana magana da su kai tsaye ina fata an fahimce yawwa in ka diba cikin توجيه القراءات العشر بالقرآن a صفحة 230 zuwa ta 231 suka nuna cewa kenan idan an ka hankalta ma alaikum assalam wa rahmatullah qira'a ta Hamza da Kisa'i da Khalaf yu'tiha saboda an hankalta ma man man man ya'ti an gane ko da ta gabace ta kuma da an ka ce man ya'ti min kunna ba a ce man ta'ti min kunna ba an gane ko sannan kuma da an ka ce yu'tiha ajraha marratayn domin an ce lillahi wa rasulihi kenan yu'tiha Allah asalin magana ita ko qira'a nu'tiha ajraha marratayn da an ka ce kuma wa ta'mal salihan saboda ta'mal an dauke shi arkan ma'ana ta man qablaha wa huwa muannas da kuma aidan min kunna an gane ko yawwa shi sa an ka ce abin nan sannan da an ka ce nu'tiha ajraha marratayn za mu ba ta ladatta sai an ka hankalta mu siyakin da ya zo gabanin ta bayan ta hi afwan as-siyaq as-sabiq wa a'tadna laha rizqan karima kaga bai ce wato wa a'tada laha rizqan karima ba sai amfani da uslubi bi uslubi khab nu'tiha za mu ba ta wa a'tadna kuma mu yi mata tattali laha rizqan karima za mu yi mata tattalin arziki wanda ke mai girma Allah ce ya nisa annabi ya ku matan annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya nisa annabi'i a qira'ata nafi'a lastunna ka ahadin minan nisa ba dai kuke ba da sauran mata an gane ko in ittaqaitunna to kaga da maka ce lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaitunna in kun ji tsoron Allah ba dai kuke da sauran mata ba ko ko lastunna ka ahadin minan nisa ku ba dai bane da sauran mata in ittaqaitunna in kun ji tsoron Allah fala takhda'na bil qawli kakkuyi kasa kasa da magana an gane ko fa yatma alladhi fi qalbihi maradun muka fa'un sababiyya ce kenan fa yusabbibu qam alladhi fi qalbihi maradun sai ya gadar da kwadayin wanda cikin zuciya ta akwai rashin lafiya wa qulna qawlan ma'rufa ku faɗi magana magana wadda take ingantatta sananna a shari'a nan wannan ya kawo mu sabanin malamai shin sautin mace al'aura na kuma al'aura bane malamin bisba mace ba ta kiran sallah ba ta limanci ba ta kiran sallah mallam mai sabahu domin in mace ta yi kiran sallah ba a san shin sautin ta za a saurari ba ko kiran sallah za a saurari wasu malamai suka ce sautin mace al'aura ne wasu suka ce a'a sautin mace ba al'aura bane sai an kace karya sautin ta an gane ko shine zai mai da shi al'aura don ya ce fala tahda'anna bil qawli dakku kasa kasa da magana ko karya ta don in kun karya ta zai sami ta koma kamar abin shawa shi yasa kenan mace sautin ta fil asli ba al'aura bane amma duk da haka ba amma yadda mace ta yi kiran sallah ba don fasa kaza zuwa sallah ran har wanda bai sallah in yaji mace ta kira sallah ran Allah zai ya haɗu masallaci a to kai ku malami su hawo an gane ko yawwa kala rawu ya ce idan matarka tana sallah ta yi kasa kasa da murya ya ce don ka fasa kai su jiya su hauro mata katanga wa karna fi buyuti kunna Allah ce to ku zauna a cikin gidaddajin ku an gane ko yawwa idan muka duba imamu nafi' al-madani an gane ko da imam abu ja'far al-madani sun zammi al-madani yani da imamu asim al-kufi sun karanta wa karna fi buyutikunna ku tabbata daga karrana shi ne tabbata shi ko sauran sun karanta wa kirna fi buyutikunna malam misbahu sun yi ma wato kafin kasra kidan sai zamanto daga alwaqar ne an gane ko to in mun ce daga alwakar ne shi ne wato mutunci da darajar da ɗaukaka an gane ko to wakar na fi buyuti kunna ku tabbata a cikin gidajen ku wakir na fi buyuti kunna an gane ko ku zan masu mutunci a cikin gidajen ku ma'ana in kun ka zauna a cikin gidajen ku ba ku yawan fita wannan shi zai kawo muku bi ɗaukaka da daraja fi buyuti kunna ko fi biyuti kunna mun faɗa ƙura akwai masu karantawa da wannan duka ma'anar ba ta canzawa wala tabarrajina tabarrujal jahiliyatul ula an gane ko yawwa kakku rinka hita irin hita ta jahiliya dama alburuj shi ne azbuhur bayyana shi yasa an ka kira wasama'i zatil buruj sama ma abuciya alburuj benaye ko kuma duwatsu manya saboda wannan duwatsun girma gare su abin da yake bayyana ne yanzu kuma larabawa in sun ce alburju suna nuhin babban bene to wala tabarrajna kakkurin ka fita tabarrujal jahiliyatul ula irin fita ta jahiliya ta farko wa aqimna salata ku tsai da sallah wa atina zakata ku bada zakka wa atina Allah wa rasula ku ma Allah da'a ku ma manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da'a inda ma yuridu Allah abin sani abinda Allah yake so li yuzhiba ankum rijsa Allah ya tafiyar muku da datti a halal baiti ya ku mutane mabuta gida wa yutahhirakum tathira Allah ya tsarkake ku tsarkakewa in shi'a sai sun kafa ke da wannan sun kace matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ga cikin ahlul baiti an ka tambaye su ni addalili sun kace da nan da an ka zo da an ka zo ana magana kan matan manzo Allah sai an kace inna ma yuridu Allahu yuzhiba ankum bai ce an kunna ba sun kace kuma shi wanga inna ma yuridu Allahu yuzhiba ankum rijsa ahlul baiti da ban ya sauka ba tare da wadanga ayoyi sauka ba kaji shubha ta farko shubha ta biyu ba ce an kunna ba tunda ana magana ne kan mata to in baka san yadda ake raddi kan shubha ba ga ka tattauna da mutumin da yake da mummunan akida sai ka san akida shi ka san yadda ake mishi raddi dibo malam misbahu duk inda qur'ani ya kira mata annabawa sai ya kira su cikin ahlul bait rahmatullahi wa barakatuhu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bait fa anjaynahu wa alahu illa ra'atahu an kace ka gani inda ba cikin ahlul bait ai ba istithna'in ta to nan da an kace inda ma yuridullahu yuzhiba ankum ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin su to sai an kace an kum cikin ahlul bait akwai maza akwai mata sai an kai taglibi janibi dhukuri ala janibi inath dai kenan abu na biyu muna ganewa shine cewa anan cewa wanga inda ma yuridullahu li yuziba an kuma dijis ahlul bait daban ya sauka ina da dalili akan wannan muna samun wadansu ayoyi kamar yanzu la yastawil qa'iduna min al-mu'minina ghayru ulil darari shi ghayru ulil darari in ka dubi riwaya ta Imam Bukhari daban ya sauka daga bari aka saukar da shi to amma shi wanga din ina nasu wanda ya nuna shi daban ya sauka kaga ƙarya biyu sun tabbata a wannan wuri da sauran ƙaryayyakin da suke Allah kai mana suke Allah ce to wazkurna ma yutla fi buyutikunna ku tuna abinda ake ambato ma yutla abinda ake karantawa kenan fi buyutikunna a cikin gidajen ku min ayati llahi na ayoyin Allah wal hikma da hikma inna allaha kana latifan khabira hakika Allah ya kasance latifan masanina an gane ko ko latifan mai tausayi na khabiran masani ko kuma latifan wanda yake ya san al'amura khabiran kuma ya san su kira sai mutu ta akidi na muna gane ko kadiba cikin ikhtilaful mufassirin asbabuhu wa atharuhu doktora da aka rubuta a kasar Saudiya ta Abdullah al-Funaisan safha ta 251 to sai Allah ce innal muslimina wal muslimat lalle musulmai maza da musulmai mata wal mu'minina wal mu'minat da mu'minnai maza da mu'minnai mata wal qanitina wal qanitat da masu da'a maza da masu da'a mata wasabiri wasadiqina wasadiqat da masu gaskiya maza da masu gaskiya mata wasabirina wasabirat da masu hakuri maza da masu hakuri mata wal khashiina wal khashiat da masu kankan da kai maza da mata wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat da masu sadaka maza da mata wasaimina wasaimat da masu azumi maza da masu azumi mata wal hafizina furujan wal hafizati da masu kiyaye farjin su maza da mata ko wadh-dhakirin Allah kaseeran da masu ambaton Allah da yawa wadh-dhakirati da masu ambaton Allah mata da yawa an gane ko a addallahu lahum Allah ya yi musu tattali falin misbahu duk abin da ya gabata na sunaye maza da mata maza da mata domirin ga shi kadai sai ce a addallahu lahum duk ya kuma zuwa gare su shi yasa yana daga cikin wato balagatu istikhdam ad-dama'ir an gane ko shine ikhtisari yanzu da a ce a addallahu lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat was sadiqin was sadiqat was sabirin was sabirat wal khashiin wal khashiat wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat was saimin was saimat wal hafizin furujan wal hafizat wal dhakirin Allah kaseeran wal dhakirati maghfiratan wa ajran azima kaga yayi yawa sai aka ce addallahu lahum hadda lahunna ba a kawo ba litaghlibi janibi dhukuri ala janibi al-inath Allah ya mustattalin maghfiratan gafara ta musamman wa ajran da lada azimin mai girba an gane ko yawwa muna gane ko to malamin suwahu wannan kenan wato cikin qur'ani babu inda zamiri ya zo ya wakilci abubuwa masu yawa irin wannan wuri sannan kuma babu inda zamiri ya bayyana karara an kai ta maimaita shi irin cikin suratul nur a cikin suratul nur an gane ko ita ko kishi wannan ce ma'ana an an yi bayyana zamiri ya bayyana ya bayyana gashi nan zube inda Allah ya ce wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna ka gani wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abna'ihinna aw abna'i bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون malamai sun kawai yana ramba yi ba aiki na bane an gari ko? to ma'adala aya ta gaba da za mu tashi akan ta sai aya ta 36 ita ma akwai tawjihul qira'at an gane ku yawa inda Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin bai dace ba bai kasance ba ga wani mu'mini amma da nufin bai dace ba kenan ma kana yin baghi ne lil mu'minin ga mu'mini namiji wala mu'minatin ko mu'mina mace idza qada Allah wa rasuluhu amran idan Allah da manzon shi sun kadartar da wani al'amari an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim imamu hisham wanda rawi ne na Abdullahi ibn Amir ad-Dimashqi da kuma Asim da Hamza da Kisa'i da Khalaf sun karanta an yakuna lahumul khiyaratu shi zamanto suna da zabi sauran sun karanta an takuna lahumul khiyaratu saboda al khiyaratu muannas ne kina ana iya dauka shi an yi ta'nisin takuna saboda yana da ta'un shi ko an yakuna lahumul khiyaratu saboda muannas ne lafzi sai an ka kawo shi abin nan ya zamanto suna da zabi dai na al'amarin su Allah ce to manya in an ka ce Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisi kuma ya inganta kuma ana ta hito karara to baka da wani zabi Allah ce to manya asillaha wa rasuluhu wanda saba ma Allah da manzon shi an gane ko faqad dalla dalalan mubina ya bata bata wanda take bayyana da Allah kai mu da an gane ko yawwa to aya ta gaba da akwai tawjihul qira'at a cikin ta ita ce wato aya ta 40 cif cif malam misbahu an gane ko kadiba cikin alqira'atu kuma wa atharuha fi tafsiri wal ahkam a safhata wato 759 Allah ce to ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance baban dai daga cikin ku ba ma'ana ku mu'minne ba ana nufin bai aihu ba don shi na da ƴaƴa maza amma duk sun gabace shi go yawwa walakin rasulullahi sai shi dai shi manzan Allah sallallahu alaihi manzan Allah ne kun gari ko wa khataman nabiyyin adalla malam misbahu to idan muka duba imam asim an gari ko ya karanta khataman nabiyyin khataman nabiyyin ya yi mata ummi fata ta'un fata ya mata khatam to shi kuma sauran sun karanta khatima sun yi mami ta ummi kasra kenan to sai dai shi nafi ya karanta khatiman nabiyyin sauran sun karanta khatiman nabiyyin to kira'a ta khatam dama nabi'i nabi'i da nabi'i da mun sha bayani wasu ce duma anasu daya wasu ka ce nabi'i na daga annaba una ba da labari nabi'i na kuma daga annaba wato na shi ne daukaka to amma shi khatima da khatam in an ce khatam shi ne mi zobe ko kuma stamp kashe ko shi ko afwan khatim shi kuma ismul fa'il khatim shine ismul fa'il shi kuma yana daukar zobe zobe ko shine khatim khatam kuma yana daukar abinda an kai stamp da shi to yanzu ya zamu yi da wannan malamin sifahu sai malamai sun kaci idan muka duba a cikin majallatu at-tadabbur an gane ko a shafi na wato abin nan saba'in da takwas an gane ko suke cewa sun ka ce ya kunu tashbihu baligan akwai abin da ake kira at-tashbihu al-baligh cikin ilimin balaga tashbihi baligi idza lam yuzkar idza lam tuzkar adatu in ba a ambaci ada ba in an ce ada kamar suna ko harafi wanda da shi ake tashbihi in nace muhammadun kal asadi ko mislul asadi kaga kal asadi kafun harafi na mislul asadi suna ne da shi ake tashbihi ko to in ba a ambaci kafun ba ba a ambaci adatu tashbihi ba ko suna ko harafi wala wajhu shabahi kuma a wajhu shabahi ba ta inda sun kai kamanceceniya to ana kiran shi at-tashbihul balid kamar yanzu in ce muhammadun asadun ne asalin shi muhammadun kal asadi fi shaja'ati muhammadu tamkar zaki ce wajen wato jarumta misali kenan to sun ka ce shi wanga ana samun shi cikin ilmul qira'at qawaidul bayan al-mustakhraja min al-qira'at al-qur'aniyya inda Allah ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin sun ka ce an karanta bi fathi ta'i to an karanta bi fathi ta'i an ce khatam wata ita ce qira'a ta ta'asu sun ka ce ai waja'alahu Allah Allah ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin nisbati lin nabiyyina in an hankalta mu game da sha'anin annabawa kal khatami yana kamar zubi alladhi tuhtamu bihi dhuruf wanda da shi ne ake rufe abubuwa an gane ko ba a da galƙiya bayan an rufe su kenan kamar stamp ne na ƙarshe bayan an rufe kamar envelope sai a kawo stamp a ba da dam kenan an kai ƙarshe to sai an ka kira manzo Allah sallallahu kamar stamp khatam to amma waɗancan ƴan ta'adda sai sun ka ce khatim zobe ake nufi alhali khatim ba zobe ake nufi ba kada ji malamin subahu khatim yana nufin ismul fa'il ne mai cikewa daga khatama yakhtumu fa huwa khatimun ya cike kenan shine sakamakon karshen annabawa sai suka ce a khatim ake nufi zobi manzo Allah zobin annabawa ne khatim kenan ba shine karshen annabawa ba kaga mi suka nufi sai waɗansu irin su abin nan tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai da sun kai idda su annabawa na yi irin su musailamatul kazzab eh ba tulaiha eh a'a sujahu sujahu a sunanta an gane ko to don an samu da sun kai idda ayi annabta to shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la nabiyya ba'di babu annabi bayana bai ce la rasula ba'di ba tare da cewa ar rasul yayi annabi daraja ka san hikimar da ke cikin wannan saboda in yace la nabiyya la rasula ba'di wani na ita ce shi annabi domin shi annabi yana yiwa a ce ya yi aiki da littafin wani annabi da wani manzo kamar da Allah ce inna anzala tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna to sai manzo sai ce la nabiyya ba'di ba wai a samu ma manzo ba annabi ba ba a samu balanta da ce a'a shi annabi na ana mishi wahayi amma an ce aiki da qur'ani ka ji mu'jiza ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun gane wannan da kyau sannan kuma manzo Allah ya faɗa cewa wadanda su idda ayan annabta bayan shi za su kai 70 nan wasu malamai sun yi sabani shin saba'in adadi ake nufi ko kuwa a masu yawa mutane ake nufi zance mafi inganci ana nufin masu yawa ake nufi an gane ko ko ko saba'in a wani yanki ko a wani zamani amma ba ana nufin bakin su bane to sai suka ce ai akwai wani annabi wa khatiman nabiyina shi annabi zobin annabawa na kenan adon annabawa na ana yin samu wani annabi bayan shi daga nan za ka irin su kamar ɗan ahmadiyya wanda suna ɓoye aki da su wani lokaci amma sai su bayyana mutane cewa akwai wani annabi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna Ahmad wa mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismihi Ahmad kenan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ne shi ko wancan Ahmad shi yasa lokacin da Ingila ta yi yaki a ƙasar India shi wanga Mirza Ahmad Gulam sai ta dauke shi ya zamanto shi annabin zamanin ƙarshe na Ahmadu na ba Muhammadu na ba sai ya yada babu jihadi ga a yaki Ingila in kai yaki Ingila kamar kai yaki Allah ne don Allah ne ba su yi to ai hatara waɗannan akidin suna nan Allah kai mu tsari to yanzu aya ta gaba wadda zamu je akan ta wadda akwai tawjihul qira'at akwai ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa bashiran wa nadhira nafi ya karanta ya ayyuhan nabiyyu wanda mun ce ko ya zamanto daga annabauna guda kuma annabuwa ne annabiyu daga annabuwa ne daukaka ko kuma ce dun ma'anar su daya to aya ta gaba da za mu tashi akwai tujuhul qira'at a cikin ta ita ce aya ta 49 wala misbahu inda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku kuka yi imani idan nakahtumul mu'minati idan kun ka aure mata nan ba yana in kun ka tace su ba thumma tallaqtumuhunna sannan kun ka sake su min qabli an tamassuhunna kafin ku shafe su an gane ko imamu hamza da kisa'i da khalaf sun karanta min qabli an tumasuhunna kafin ku fata jikin ku ta gogi ta jikin su ku shafe su ku shafe ku an gane ko kinan nan ya zama to jima'i ake nufi to min qabli an tamassuhunna shin kafin ku shafe ba dar anar ba kafin ka shahi jikinta ba a'a kafin jima'i kinan sai zama to qira'a ta tumasuhunna ita ke nuna jima'i saboda fatar jikin mutum za ta gogi ta wacce don ba ana nufin kawai don ka aure mace ba kafin in ka dan taba hannunta sai ka sake ta yana nufin hukuncin haka yake Allah ce to fa malakum alaihin min iddatin ta'tadunaha in kun ka aure mace kafin ki kwatace su to babu wata idda famatti'uhunna kawai ku jiyar da su dadi irin tamattu'i da ake cewa ku ba su wani abu wasarri'uhunna ku sake su sarahan jamila saki wanda yake mai kyau in mutun ya aure mace tun ba a kawo ta ba amma in an kawo ta aka sa ta cikin ɗaki suka kwana ɗaki to ko bai taɓe ta ba ba a yarda matsayin ya taɓe ta na saboda in ba haka an kai ba mallan sai ɓanna ta faru mallan mai zuwa ya ce bai taɓe ta ba kaga saboda ko ko ita na cewa bai taɓe ta ba saboda mi saboda an ce babu idda kenan tana iya cewa bai taɓe ta ba saboda gobe ta sai ta yi auren ta gobe tunda an ce babu idda mun gane ko to wannan yana nuna cewa in dai an tabbatar da bai taɓe ta ba babu wata idda mutum na aure mace tana amerika malamin su babu shira wata ƙasa kawai sai su sake ta bai babu ta idda fa malikum alaihin na min iddatin ta tadduna ha to kuma idan an farlanta mata sadaki mutum ya sake ta an gane ko sai a bata rabi wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariida fa nisfu ma faradtum an gane ko amma in ba a yanke sadaki ba an gari kotu babu zancen sadaki kamar abin da ke wani kawo tafiyid an daura aure ba a yanke sadaki ba an ce za a yanke daga baya sai mutum ya sake ta to shi kenan babu sadaki amma zai bata wani abu na wata mutum in kuma ya ga dama sadakin nashi ne ce kai ya bata duk an huta nan ba na rabe inda in an yanke sadakin ya sake ta ba laifi rabi an nashi rabi an nata in ya ga dama kuma ce kai ya bata gara ne namiji bar mace daga mace ta bar ma namiji inda Allah ce in ya illa an yafuna aw yafulu ladhi bi yadi ukratun nikah ba sani ko mun fahimta ba yawwa to in mutuwa na hoyi in mutuwa yi sai ta yi idda mutum ya aure mace ba a kai ta gidan shi ba wallan mai zuwa sai ya mutu to idda za ta yi irin ta mata wallazi ne tawfa da minkum wayzuruna azwajin tarabbasna bi anfusihim da arba'ata ashhurin wa ashara in kuma mace tana da ciki mijinta ya sake ta wallan mai zuwa sai ya mutu yanzu bayan minti ɗaya sai ta aihu ta ƙare idda wa ulatul ahmali ajruhunna an yadhu ala hamlahunna shikenan in akwai mai so sai a ɗarba mata arbi in jini ya yanke shikenan mijin tana yanzu mota malamin su ba in ko mace ce wadda ta tsuwa an ka sake ta ba mutuwa bane to shikenan ko ko yarinya ce karama wadda bata kai jinin haila ba sai ta yi wata uku wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahid to wagga aya ka duba bayanin ta a can cikin التحرير والتنوير na ibnu ashur kaga bayan da ya kawo na malamai to aya wadda zamu dauka yanzu ta gaba da ita da wannan aya ta 50 ya ayyuha annabiyyu inna ahlalna laka azwajaka kadiba cikin dafu ihamil tirab an ayatil kitab wajen la yahillu laka nisa ta cikin suratul ahzab aya ta 52 kuma ka diba cikin at-tahrir wa tanwir a karkashin wannan aya don shi cikin aya ta 52 ka bayanin ta cikin dafu ihamil tirab an ayatul kitab shi ko ibnu ashur ya ka bayanin shi ma mai kyau a karkashin wannan aya ta 50 ya fayyace bayani sai ka koma can ka gane shi ni dai na faɗa maka in ka yi aiki da shi to in baka yi aiki da shi ba kuma ni dai na yi gaba Allahumma amin duniya da lahira malamin su Allah ya taimake mu to malamin su ayar da za mu tashi a kanta aya ce ta 51 cif cif inda Allah ce to turjiman ta sha'u min hunna an gane ko ƙira'a ta ibnu kasir al-makki da ibnu amir al-dimashqi da shu'ba rawina asim al-kufi da abu amr ibn al-ala al-basri da yaqub al-hadrami al-basri sun zami al-basriyani sun karanta turji'u man tasha'u an gane ko kana iya jinkirtar da wanda ka so daga cikin matanka wa tu'wi ilayka wanta sha ka taro wanda kake so saboda sun karanta turjiman tasha'u daga arjani shi ko yurji irja'an wan ko to turji'u daga arja'a yurji'u irja'an da alhamza ne ba da ainun bane to wannan aya tana nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da damar a gidan shi ya kwana inda yake so ba sai ya ya rarraba kwanaki ba an gane ko amma tare da duk da haka malamai sun kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rabon kwanaki tsankarin matan shi sai lokacin da rashin lafiya ya tsanani gare shi ya kira matan shi ya nemi su bar masa ya kwana ya kwanta a gidan Aisha an gane ko wanda can a ɗakin ta ne Allah ya karɓi ransa a ɗakin Aisha daga baya ne aka saka wannan gidan cikin masallaci da haka kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba cikin masallaci yake ba an gane ko yawwa to sai Allah subhanahu wata'ala kuma yace turji man tasha'u min abin nan la yahillu lakan nisa'u malam misbahu imam abu amr ibn al-ala al-basri da imam yaqub al-hadrami al-basri sun karanta mi la tahillu lakan nisa'u mata ba za su halatta gare ka ba min ba'du bayan wannan an gane ko yawwa wala an tabaddala bihinna min azwajin ko kuka canza su da wasu mata walau a'jabaka husnuhunna ko da sun burge ka illa ma malakat yaminuka sai dai ka ƙara mi wato riƙon bayi kenan wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba Allah ya kasance wato mai tsaro ga dukkan komai mun gane ko yawwa to wannan ayar malamin Isma'u abu amr da yaqu sun karanta la tahillu laka nisa saboda an nisa'u da babu annas ne an gane ko jam'un ne na muannas amma la mufrad lahu min lafzi bai da mufrad bai da musanna sai dai a duke shi jam'i imra'a sai a ce imra'atani jam'i sai a ce an-nisa'u ba a ce imra'atu an gane ko shi imra'a mufrad ne la jam'a lahu min lafzi shi kuma an-nisa'u jam'un ne la mufrad lahu min lafzi to almuhimu da la tahillu laka nisa'u shi ko la ya hillu lakan nisa'u saboda abin da yake mulhaq bi jam'i muannas jam'i taksir an gane ko ana yuzakkar wa yuannas mata ba su halitta gare ka la ya hillu lakan nisa la ta hillu lakan nisa la ta hillu an hankalta ba an nisa'u abin da muannas ne an gane ko la ya hillu laka kuma an nisa'u saboda an hankalta mu yuzakkar wa yuannas qalat rusuluhum an kace manzannin sun ce kaga ta'awar an kawo shi wa qala niswatun fil madinati ba ce qalat niswatun fil madinati ba yuzakkar wa yuannas kamar da malamai sun kace mun gane ko yawwa to wannan aya akwai sabani da malamai akan ta kaga nan aya ta malam misbahu ta 50 ta ce ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka mun halitta maka mata ita ko wannan ta ce la yahillu laka nisa'u akira ta abu amr da yaqub la tahillu laka nisa'u shin haramci na ya gabata ko halacci waɗansu malamai sun ka tafi cewa kenan bayan sabkar wannan aya kenan manzo Allah sallallahu bai halatta ya ƙara aure ba wasu ka ce a'a ita wagga aya ta inna ahlalna laka azwajaka an gane ko ita ta sabka daga baya kenan bayan an ce la yahillu laka nisa'u sannan sai an ka ce ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka kenan sai da mutum wagga ita ta fara sabka la ya hillu lakan nisa'u amma wajen rubutu an gane ko ya ayyuhan nabiyyu inna ahlanna laka azwajaka ita ta fara sabka an gane ko a wajen wadansu malamai sai la ya hillu lakan nisa'u ta sabka kidan jerin su daidai yake amma wadansu malamai an gane ko ita la ya hillu lakan nisa'u ita ce ta fara sabka an gane ko sai ya ayyuhan nabi inna ahlalaka azwajaka tasabka bayanta amma wajen rubutu sai aka fara rubuta wannan da tasabka karshe sannan aka rubuta waccan daga baya ba sani ko mun fahimta ba to da wannan ne shin halaccin zai tabbata ko ko halaccin ba zai tabbata ba shine akwai sabani tsakankanin malamai to shi yasa in mun ce la yahillu laka nisa'u ita ta fara sabka amma inna ahlalaka tasabka bayanta amma wajen rubutu aka fara rubuta inna ahlalaka sai da mun to irin waɗanda cikin qur'ani guda biyu ne kamar ayat idda والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا kaga ayat da tace mata suna yin wata hudu da kwana goma wajen idda sai wanda sace suna yin shekara guda walladhina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj kaga wanda tace ana shekara guda ita an kasa baya sai an kawo waccan gaba ta alhali kuma ce wata hudu da kwana goma take yi wadansu malamai suka ce kenan wagga ita ta wata hudu da kwana goma ita shafe hukuncin waccan wasu malamai suka ce a ba ta shafe hukuncin ta ba zabi ne Allah ya ba su sai wata hudu da kwana goma in ta gara ma tana son ta zace ta shekara guda ta shekara guda akwai wannan magana to ita ma wagga sai ta zama to ita ce ta biyu in mun dauke wannan cewa ya ayyuhan nabiyyu inna ahlna laka ita ta sauka karshe la yahillu kan nisa'u ita sauka farko amma sai an ka hada su wadansu malamai sun tafi akan wannan ra'ayi in kuma tafi cewa a'a ya ayyuhan nabiyyu inna ahlna laka ita fara sauka sannan la yahillu kan nisa'u ta sauka ta biyu kenan sai zama to irin wadancan da bakar su kadai ne akwai guda ne a cikin alqur'ani mun gane wannan da kyau kun san wa'in sarkakiya ta zo akwai ta dole sai an face ta in Allah ya ba mu iko to sai malamai suke cewa abinda an ka dauka malamin su babu la yahillu lakan nisa'u ko la tahillu lakan nisa'u a qira'ata Abu Amr da Yaqub ita ta fara sauka sai nan sai manzo Allah sallallahu daga baya sai ya ayyuhan nabiyyu inna ahlanna laka azwajaka tazu kina ya kai annabi mun halatta maka matanka kina halacci shine karshe azwajaka allati atata ujurahunna matanka wanda kabba sadakin su wa ma malakat yaminukum kuma da abin da maka tan mallaka mimma afa Allahu alayka wanda Allah ya baka na fai'i wa ko abin da Allah ya dawo maka da shi kenan dama asalin shi abuna wanda yake mallakan musulmi na kafirai suka samu daga baya Allah ya dawo da shi ga hannun mu'minai wa banati ammika da ƴaƴan baffayenka maza kenan namiji ko mace wa banati ammatika da ƴaƴan baffayenka mata an gane ko banati ammika an gane ko ‘ya'ya mata kenan na babba'inka maza wa banati ammatika da kuma ‘ya'yan babba'inka mata an gane ko bintu amma kenan yar mahaifi ko yan mahaifi ko kanwan mahaifi to ‘ya'yansu ammika banati ammika kuma ‘ya'yan wan mahaifi namiji ko kanin mahaifi wa banati khalika da ‘ya'yan khal khal in an ce khal wan mahaifiya ko kanin mahaifiya wa banati khalatika da ‘ya'yan ‘ya'ya mata na yar mahaifiya ko kanwa mahaifiya amma da shar'i allati hajar na ma'aka waɗanda sun ka hijira tare kake na in ba su yi hijira ba ba su auruwa da kuma ƙauya waɗanda sun ka ce su ma ba halatta ma manzo Allah sallallahu ya aure ba ƙauya ba wanda kuma dai wannan wani ra'ayi na sun ka kawo ba sani ko mun fahimta ba to sai malamai suke cewa wato idan muka duba malam misbahu riwayar da an kai daga ummu salama matan manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma aisha sun nuna cewa manzan Allah sallallahu alaihi sallama bai mutu ba sai da Allah ya halitta mishi a wurin matan da duk yake so ina fata an fahimci kina wanda yake nuna cewa inna ahalla laka ita ta sauka mi a ƙarshe eh ummu salama tace manzan Allah sallallahu alaihi sallam bai mutu ba sai da Allah ya halatta mishi dukkan mata illa zatul al mahram sai wanda ta zama to muharram ya wanda an ka haramta an gane ko kenan waɗancan waɗanda an ka ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa nisa'ukum hurribat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum har zuwa karshen aya ina fata an fahimce ni waɗansu daga cikin malamai sun kace ita aya la yahillu lakan nisa'u an shahe ta da ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka an gane ko waɗansu malamai suka ce a'a ita la yahillu lakan nisa'u an shafe ta ne da turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha ita ta shafe hukuncinta waɗansu kuma sun ka ce a'a la ya hillu laka wato la ya hillu laka nisa'u muhkama ce ba shahita ba ma'anarta ai la ya hillu laka nisa'u min ba'din nisa'i allati ahlalna laka fi qawlihi ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna kaji manganu na malamai da suka kawo an gane ko kenan dai wasu malamai sun dauki cewa a'a ita tana aiki ne la yahillu lakan nisa'u min ba'dun nisa'i allati ahlalna laka a cikin ayya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna wasu sun kace an shahita la yahillu ita la yahillu lakan nisa'u wadda ta shahita turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha wasu kace a wadda ta shahita ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna ina fata an fahimce ni kenan sai a dauki dai ayar dai an shafe hukuncin ta shine mafi wato inganci saboda ruwayo da an kai daga matan mazo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to aya ta gaba wadda akwai taujihul qira'at a cikin ta malam misbahu duk da yake nan ya ayyuhan nabiyyu da ma wunce nafi ya karanta ya ayyuhan nabiyyu an gane ko da kuma inda Allah ya ce ma matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa idza sa'altumuhunna mata'an idan za ku tambaye su wasu kaya fas'aluhunna min wara'i hijab an gane ko ibnu kafir da kisa'i da khalaf sun karanta fas'aluhunna wannan bai canza ma'ana ku tambaye su wannan bai canza ma'ana ko ba haka ba to almuhimu nan inda Allah ce zalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna wannan shi yafi tsarkake zama zai fi tsarkake zukatanku da zukatan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin kin je zuka kashin wannan aya wasu sun ce wai hijabi babu shi a musulunci dan an ce wai idan sa'altum hunna mata anfasaluhunna min wara hijabin katanga ake nufi sai sun ce to kenan ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna sun ce jalbaba ita ce doguwar riga ba wai ana nufin hijabi ba da wanda matan mu suke sawa amma sun manta da cewa an kai da hijabi wancan da katanga da hijabi na riga duk me yasa Allah ya shar'anta shi atharu li qulubikum wa qulubihinna wasu suka ce to ai matan manzo Allah sai an kace su sa hijabi to in suka dai an kace an kace su sa hijabi ai an faɗi illa zalikum atharu li qulubikum wa qulubihinna da a tsarkake zukatan ku da na mu'minai wannan ya nuna maka kenan da an kace wa azwajuhu ummahatuhum iyayen su ne ba ana nufin yadda suke mu'amala da iyayen su ake suke mu'amala da su ba a ana nufin fil hurmati wajen daraja matsayin iyayen suke amma ba ana nufin suna da dama su yi mu'amala da su ba iri da suke mu'amala da iyayensu a takaice dai shinƙiƙi ya ce in dai don a tsarkake shi abin da ne zukatansu ya ce to matan manzo Allah sanu da tsoron Allahnsu da darajarsu da ta hita kowane gida an ka ce ana nima a tsarkake zukatansu to wani na ya ce su matan mu ne ba a so a tsarkake zukatansu eh ta gani ya kamata a ji tsoron Allah in tawili na kaga ko kan sun kabi turawa ba sai ka fata addini ba shi yasa Sheikh Nasir Dini Albani rahmatullahi alaihi wa rahimahullahu jami'al muslimin da ya littafi jalbabul mar'atil muslima sai yaga akwai banna don wasu na bacewa da jalbab sai sa hijabul mar'atil muslima da an ka sake buga shi Allah shi mura mai kyau to ayoyi na karshe wadda da lokaci yayi kusa za mu tashi ne akwai aya ta 67 da ta 68 an gane ko amma dole sai mun koma ta 60 da malam misbahu da hudu daga nan ne bayani zai taso inda Allah ce inna Allah la'ana a mutkuma ta 63 Allah ce yas'aluka nasu an sa'a mutane suna tambayar kai yaushe ne kiyama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko sai ce qul inna ma ilmuha inda Allah kace ilimin ta yana wajen Allah can akwai yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha a cikin a'raf qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu akwai cikin suratul naji'ati yas'alu yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha nan ko yas'aluka an-nasu da an sa'a qul inna ma ilmuha inda Allah kace ilimin ta yana wajen Allah wa ma yudrika la alla sa'ata takunu qariba Allah ce to me yasar da kai cewa kiyama tana yawa ta zaman to kusa dama kusa take wajen Allah innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba inna Allah la'ana al-kafirin kuma ko kiyama bata tsaye bare mutuwa ka tana kusa da kai inna Allah la'ana al-kafirin kuma da ka mutu ka ta yi lahira an fara ganin alamomin yadda kiyama za ta tsawa ce inna allaha la'ana alkafirina allah ya la'anci kafirai me yasa yace alkafirina saboda kafircin su la'anahum li kufrihim wa a'adda lahum sa'ira allah ya musu tattalin wuta bai ce wala hunna ba bi taglibi janibi dhukuri ala janibi al-inas khalidina fiha abada allah ce suna da masu dawama a cikin ta allah kai mu da tsari la yajiduna waliyan wala nasira ba su samun waliyan majidincin lamari wala nasirin ko mai taimakon su yawma tuqallabu wujuhu tuqallabu wujuhuhum fin nar ranar da za a jujjuya fuskokin su a cikin wuta subhanallah da suna cewa ya laitana ya kai cin mu ata'ana Allah da dai mun yi ma Allah da'a wa ata'ana rasula da mun yi ma manzo da'a wa ata'ana rasula ko ba ka dan bari yawa abin nan waƙalu sun ce rabbana ya ubangijinmu inna a fa'ana mu mun yi ɗa'a an gane ko inna a fa'ana sadatana mun yi wa shugabanninmu ɗa'a an gane ko imamu ibn amir al-dimashqi da imamu yaqub al-hadrami al-basri sun karanta sadatina sadatana shugabanninmu sadatina sai da manto jam'i ne na abin nan jam'ul jam'i malam misbahu kamar yadda an ka ce buyut jam'i ne ko sai a ce buyutati ya zan jam'ul jam'i kenan sadati na a ta ibnu amir da yaqubu jam'ul jam'i na mun yi mashuwa gabanin mu biyayya wa kubara ana da manyan mu ko fa adalluna sabila sai sun kabatar da mu hanya mun gane ko to in muka duba anan abu amr ibn al-ala da yaqub al-hadrami al-basri da hamza sun karanta wato kenan bi ghairi al-alif ba tare da alif ba kenan nan fa adalluna sabil an gane ko kenan ah, ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana rasul da kuma fa adalluna sabil ba su ce fa ata'ana rasula ba kuma ba su ce fa adalluna sabila ba mun gane ko alif kin ni dan saboda wajen karantawa ba san ko mun fahimta ba yawwa to sai kuma ah, idan muka duba imam nafi da imam abu ja'far da kuma ibnu amir da shu'ba su kuma sun karanta da tabbatar da alif waqfan wa waslan kidan su ko za su wuce ko za su tsaya za su tabbatar da ita ina fata an fahimta yawwa to shi kuma eh, hamza da abu amr eh, da yaqub su ba su karantawa da alif sauran kuma suna karantawa da alif in za su tsaya in za su wuce kuma ba za su karanta da ita ba almuhimmu muna ji ko kenan sadatina da sadat ko kuma sadatina shi jam'i na sada ai asal sada jam'i ne na sayyid kenan jam'i na sun bi shugabannin su to sai dai sadatina yana yiwa tun da kungiyoyi ne da yawa da yawa kenan shugabannin sai su yi ta ƙara ƙaruwa sun ka ce rabbana ya ubangijin mu atihim da'ifain min al'azabi Allah ka ba su ribi na azaba wal anhum la'anan kabira malamin subahu kala an ce su la'ana mai mi kabira babba ko mai girma to sauran ƙurra sun karanta wal imamu asim al-kufi shi ya karanta wal aluhum la'anan kabira kala'ance su la'anta mai girma mun gane ko sun ka ce bilba'il muwahhada kenan ba'un mai digo guda su ko sauran sun ka karanta wal aluhum la'anan kasira kala'ance su la'ana mai yawa ka kusan abu da yawa da yayi yawa sai shi girma zai yi ko eh to wannan shine abin da sun ka roƙan musu to a cikin suratul arafi Allah ya ce likullin dhifun walakin la ta'lamuna kowanne za a riban ya mishi Allah kai muna tsari kaga wannan ya nuna kamar wanda aya inda ka daukar ta sai ka dauki mukhasabatul kuffar yawmal qiyama jayayyar da kafirai za su yi kaga za su yi ta a cikin wuta da jayayyar da za su yi a filin hisabi sai ka hada ta cikin mawdu'i na alqur'ani nan ya kamata mu dakanta tunda ayoyin da zamu tauci shi na alqira'at sun kai karshe a cikin suratu wato al-ahzab abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu dada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana mai son ƙarin bayani yana iya duba cikin al-qira'at wa atharuha fi tafsiri wal ahkam a safha ta 697 subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh